الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولى ربا جراء الحميد ashirin da shida ga watan jima'a da akhir shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sittin da bakwai daidai za mu tashi darasi na 68 shafi na 135 hadisi mai lamba ta 386 za mu tashi darasi na 68 hadisi mai lamba ta 387 babu karahiyati zalika ala takabbur a cikin wannan littafi mai albarka na allu'ulu wa amali yawmi wa laila na shirin malami ibn sunni a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana idan ba manta ba a wannan littafi da muke bayanin rayuwar annabi alaihi salatu wassalam sati biyu ne muke baya mun yi bayani akan salati annabi alaihi salatu wassalam wanda muka ce wannan salatin za ka yi shi da kyau aka ba shi mahimmanci da kulawa ta musamman to Allah madaukakin sarki yana kawo buɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali a rayuwar ɗan adam kuma abin da yasa muke ta nanatawa saboda so muke a rike salatin annabi fiye da na kowa domin kalmar da muke faɗa shi ne duk abin da annabi ya faɗa to ya fi na kowa ko annabi ce wa mutum ya yi sannu to babu wata sannu da za a faɗa a duniya da ta zama irinta babu wata sannu da wani zai faɗa ta kai ta daraja ba ta za ta fita da dubu shida ko dubu sittin babu saboda haka sannun annabi alaihi salatu wasalam ta fi ta kowa ballantana ta lafiya kaga wannan baya bukatar sai an ja ma aya ai ko hadisi dan ka gane wannan indai hankalin ka na yi ne a cikin gidan ku yanzu ka san maganar mahaifinka ta fita kowa matar gidan ma ta maganar mahaifinka bata kai ta mijinta ba ko duk mai hankali ya san wannan cewa ma idan lokacin da aka baka ya ka aura to a nan lokacin kai ne alfa da omega mahaifinta bai da iko daga gidansa zai yi mata waya ce kawai ki fito yau za mu tafi unguwa babu wannan ikon lalla kuran ba ni ka giya aka ba da sadaki ta karba ko kai kai walisti wasili ko shi ya karba to daga lokacin ka sallama masa ita shi za ake cewa ya rike ta da ya ji tsoron Allah domin ya ji uwa shi ne uba shi ne komai na ta ji ne dangi wani ma daga taraba ko san jalin gobe je ɗauko uba na ko yobe zai je ɗauko ba ta da kowa ana kai kaɗai ne yi za ka jira ba wannan komai na ta to a wannan lokacin kaga duk maganar da za ka faɗa babu sama da taka domin kai ne shugaba to annabi alaihi salatu wasallam shine shugaban kowa to bai kamata wata magana a gwama ta ba a gwama ta da ta zama lantana a ce ta fi ta ba wannan na ganin da musulmi za su dawo su nutsu su yi karatun ta nutsu ba hayaniya a nan domin kowa aka yi magana zai ce annabi ya fi kowa ko ya fi kowa mai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sufa mai kyau da kayan ga kyauta ba da kwarmato ba kayan da annabi ya fi kowa amma maganar da bata fita kowa ba akwai tuka da wawala to saboda haka idan annabi ya kalli mutum ya ce barka bi to ba wata barka bi a duniya da ta kai ta kyau babu saboda haka wannan kalmar muke ta nanatawa ko da za ka saba wa wannan ka rika jin cewa wanda ya rike wannan kuma shine wakin annabi a gurinka ai za a ji za a ware akwai nan da za a yi kamari amma dai mai girma ga gangana annabi alaihi salatu wasalam shine masoyin annabi na gaske ba dan jabo ba original not photo ko photo set saboda haka wannan shi abin da ya kamata mu ce saboda haka shi sa muke tunana ta domin ya zauna a zuciya cewa maganar annabi ta fi ta kowa ta fi ta kowa Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kai ta dabbobi mai kyau da Allah da mala'iku suna wa annabi sallallahu mun fara cewa salatu ga Allah shine at-ta'zim wa tashrif Allah yana girmama annabinsa wajibi ne kai ma ka girmama shi wannan shine salatu ga Allah da annabi alaihi salatu wassalam ya girmama shi ya kambama shi saboda haka mala'iku kuma suna girmama annabi alaihi salatu wassalam kuma suna yi masa salati to sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ba ya ayyuhan nasu ba ya ku wanda kuka yi imani ka ga su ai za su annabi salati in ya wa ai masu imani ba ya ayyuhan nasu ba ya ayyuhan nasu ga magari kenan kowa ma amma saboda Allah ya san ba kowa ne zai annabi salati ba shi zai ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi fi masa salati wa sallimu taslima sabai da jira rasulullah mun san ya zani ba salati an sallama amma ba mu san ya zani ba salati ba assalamu alaikum suna fada ga tuga shi sai ce wa alaikum assalam bayan ya bar duniya sai ce assalamu ala nabi assalamu alayka ayyuhan nabi da ana fara kalmomin biyu ko ka faɗi wannan ko ka faɗi wannan duka yayi amma sai salati ba mu san ya zani ba duk da larabawa ne sai na Abubakar ba Quraishi sai na Umar ba Quraishi sai na Usman ba Quraishi sai na Ali ba Quraishi duk suna zaune amma suka ce ba mu san ya zani ba lahaja ne kyau take da ita ta larabci amma su ce ya zani ma talaki sai ya ce kulu shi ma sai da hijira kamar da hadisin Ka'ab ibn Ujra ya nuna aka ce to ku sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وتروى النبي وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد shi sa malamai suka ce wannan ibrahimiyar ba da halatta ka biya kowane salati a sallah ba in ba ibrahimiyya ba nau'o'i kusan guda bakwai da malam ibn qayyim ya kawo a cikin nau'o'in salati ibrahimiyya sai dai ka dauke shi ba a kowane salati a sallah in ba ji ba amma a wajen sallah daren juma'a ranar juma'a in an ambaci sunan sa an ce annabi muhammad ka ce sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ya halatta kai wani salatin da sahabbai suke daban kamar da muka faɗa sallallahu alaihi wa sallam kana fadi ba tana yawan faɗa wannan sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad duk wannan gajeren salati zaka iya duk zaka yi da habbai an samu sun yi wannan za ka yi ta faɗa a cikin talatin da za ka yi wa annabi alaihi salatu wa salam wanda kake so ka yi da yawa amma in kana so ya ba tasiri na faɗa a farko ka rika halarto da ma'anar kamar istighfari ne da muka yi mai bayani jiya ka halarto da ma'anar to shine za a ga Allah yana warware ma shiga kunci da damuwa za ka yi nisa da talauci ba cewa ne za ka zama a tajiri ko ne wa ma za ka ala lahu ya aji shi kanka ka zama amma dai za ka wato damuwa ta rubi ba za ka rika fara cikin ta ba in dai ka iya salatin annabi didi sai daga cikin fa'idodin salatin annabi alaika alaihi salatu wa salam shine yana kara wa mahaifinka daraja in yana kwanta a kabari eh dalili shi ne wani wani ya ce me dalili lokacin da kai talatin nan nazarin juma'a ko ranar juma'a ai mala'ikan da Allah ya wace ta bi daukar salatin ruga ya je ga annabi alaihi salatu wasalam sai wa yake wa da dan wani shi ne aka ce faɗin dan wani din da an ƙara darajar mahaifinka don ba za a faɗi sunan ka zanna ba banda yake ba da nema masa gafara da kake yi ake daga darajarsa da ɗana gari to hatta da lafiya annabi yana daga wa mahaifi daraja domin ko da yaushe dai mala'ikar ne ce wani dan wani yayi ma salati ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka za a yi sannan mun faɗi wata gaba da ran kuma tuna mana abin da ya sa salati annabi Ibrahim ya fi kowanne saboda babu wani salati da kalmomin da aka zaba suka fi nasa domin wa ala ali ibrahim da aka ce ali alaye mun faɗa wato ali ibrahim muka ce duka annabawa daga kan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam har zuwa kan annabi isa tun daga nan har zuwa kan annabi isa duka ƴaƴan annabi ibrahim ne da jikoki to shi ne kake cewa ya Allah kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda kai wa annabi Musa kai wa annabi Dawud kai wa annabi Isa kai wa annabi Sulaiman kai wa annabi duka annabawan nan da muka kawo da wanda ba mu kawo ba to duka Allah ka tattara salatin da na annabi Ibrahim din kansa ka kuma yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun faɗa a iya zaran annabi Yaqub kawai annabawan da aka turo wasu ma annabi bai san su ba domin a rana ɗaya kamar da Ibn Kathir ya faɗa rana ɗaya a cikin bidaya wani haya an turo annabawa kusan kusan arba'in da wani abu a rana ɗaya daga kullowar rana zuwa faɗuwar ta duk banu Isra'ila sun yanka sun kashe to kaga wannan minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka sun fada cikin cikin annaba a wanda mun baka labarin zuwa ba mu ga ba hatta wanda aka yi min shiri yanzu baka da tarihi ko a hadisi Allah bar mu gargaje ya faɗa annabi Idris in ka zo zaka iya faɗa wani abu da Allah ya faɗa a kansa zaka iya faɗa wani abu da annabi ya faɗa a kansa amma annabi ne ya sauka kuma an faɗi shi alƙur'ani wal yada wa yunus wa luta an faɗa annaba ne sau ina tarihin sa babu shi ba annabi ba a gaya mar ba shi za je gaya ma ba to yi za ka ce an baka labarin wasu wasu kuma ba a bayar ba shi za ma shi ne haukin yi ya so barodo ya ce kowane annabi ya ba da tarihin sa ko ƙarya za ka za ka yi da duniya ne domin ba kowane annabi ya ka ba da tarihin sa ba banda annabi yusuf ma da zaka kalla irin su annabi yusuf ma shi kisarsa wato zaka ga wato kusan ba wata kisa da take da ban kai a alqur'ani ka kafa sama da ita domin tun da aka fara episode din sai da aka gaba a cikin sura ɗaya sauran annaba ku da wahala za a ga a je can a faɗi wani abu a koma can a faɗi wani abu annabi musa na an faɗi shi da yawa amma gurare da yawa za ka faɗi amma annabi yusuf kisa da kiyaki shi za a zama da tafsirin yusuf mutum har baya so a jira saboda wato filin din yana tafiya yana mun juna ne can shi za a ga malami ya kware kuma ya san ina ne gurin tsayawa sai ba ku yadda da zuwan kenan season one saboda haka in aka gaji zai kara muku second season haka ita kisa ce to wannan ji kaga Ali Ibrahim wannan mun fahimci wannan da kyau wala ina so wannan kalmar saboda a ɗan ruwa da ke ga wani abu da ke so ya zauna a zukatan mu tsaf saboda haka aka ce Ali Ibrahim ka hararo wa'annan duka annabawa Ali Muhammad kuma ka hararo waɗanda ba sa cin sadaka su ne wato alu ali ali akili ali jabir alu abbas alu hamza duk da ke ba ko ki so da haka rako dani da kuma matan annabi alaihi salatu wasalam su ma mun kawo da ni wayannan dukkan su ahlul bait su kuwa ahlul bait wa sadin salata amma mutum ne sun yi sha so baro da yi kulli zai ce muku shi sharifi eh da ku ga nan yanzu kowa da yawa mutum zai ce shi sharifi kuma wani zai ce a ba shi dan kakanku kuma kakanku ya hana ku ce in dai kai ne ya ce karku domin sadaka da ciki su kuma ahalin rijiwa ta cin annaba ne da Allah sallam alhasan ya dau wani da dinin sa a bakin sa ko ma dai makogoran sa ya fito da yake mu ahlul bait ba mu cin sadaka saboda dalilin sadaka ne an kawo irin abun yara ya dauka ya zaba annabi sai ya ma ko ya fito da sau da haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da kyau mu kiyaye kuma wanda ya kariya kamar mafarki ne da wanda ya kariya ya kilemin karstaka da wanda ya yi mafarki na gana a nan ko wuta ta ta musamman ce ranar alkiyama Allah mutum ya yi ya aikewa kawai ya ba ƙarya ya ce ya ga annaba da ya kawai sai wato ya burge mutane ya samu ɗaukaka a rika jin cewa na musamman ne wuta ce ta musamman saboda haka mutum ya yi kakaransa ballantana wanda zai zo ya jingina kansa gida annaba alaihi salatu wasalam kai ba annaba alaihi salatu wasalam ba ma wani sama Allah ya hana ka annabi ya hana ka jingina kanka gidan da ba na ku ba man da ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram haka annabi ya faɗa hadisin bukhari da muslim wanda kilemi wani gida kawai dan ya ji gida da za ta caje ya ce aiki ba da ɗan caje an gane ko kawai da kawai jingina kansa nan yana yin wannan yana sane to sai annabi ya ce fal jannatu alayhi haram ina kuma ga gida annabta to da ka bayan Allah muna yi a kan gaba ka ga gobe alhami gobe ce ranar da za ta ƙara wato fansama ka ƙara fara da rana ta faɗi ka koma salati annabi alaihi salatu kai dai har gari ya waye har asuba har zuwa lokacin alfajir ka koma istighfari mun ji sha biyu ajirin na wucewa ka dora da ka gama istighfarin ka ka dora da salati annabi ya ce wa annabi salati saboda haka mutum zai gano zai gano romo da dadin da ake idan mutum ya faɗa wannan kogin to da haka shi za mu ke tunatar da juna akan salatar annabi alaihi salatu wassalam to wannan shi ne babun mu shine babun karahiyati zalika ala takabbur in ba kuma da wato ai babul muqadamati bi su'dadi lil ru'asa to wannan babu da biyo baya yana da alaka ne babu da yake magana akan yin magana da wato mutum a ce wa sai a dalilin cewa shugaba sai sai to dai ne karani ya ta zalika ala takabbur cewa ya halatta ce mutum sai amma makaruni ne mutum yana ji ya isa shi ba ce masu jini din ba kamar a wajen larabawa ba kira shi da wannan ba to ba zai amsa ba saboda ji da ita da takabbur to wannan makaruni an hana قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مدربا عن أبيه رضي الله عنه قال شيء ما لدي ابن السني أبو عبد الرحمن يجي ما لدي أبو عبد الرحمن يا كان تدين إمام النسائي صاحب السنن shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Bashar shi kuma daga jerin malaminsa Muhammad bin Ja'far shi kuma daga malaminsa Shu'ba shi kuma daga malaminsa Qatala ibn Da'ama at-Tarusi shi kuma daga malaminsa Mudallid shi kuma daga malaminsa radiyallahu anhu ta yace ja rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi tsira da an sallah tabbata ga yake fa kana da yake an ta sayyidu quraishi shi ne kai ne shugaban quraishawa kai ne shugaban quraishawa فقال يا من سيد الله عز وجل يجا أي شباب شيني الله من جرما دبوايا سوى التواضع لأنه عليه الصلاة والسلام تشيني على ذلك كما الإمام البغوي da sai imam malik sun yi maganganu akan kalmar shin za a yi ce mutum sayyid suka ce za a iya faɗa kauce mata ce ba ma za a iya faɗa aka ce ni da ni suka ce saboda ba a samu wani hadisi mutawatiri da yin zuwa ya hana kamar da aka samu hadisi da yawa suka hana a ce mutum rabbu kamar da muka ji a kitabu tauhid a ce rabbul manzili rabbul duk da wato ba dai suna ta maganganu a kai a ce rabbu kaza ba dai dai da irin sanyi ba dalilin su suka ce saboda Allah ya amfani da kalmar alkur'ani a cikin wannan sura da na gama bayani yanzu suratu wattaba albaba ko kaga sun ji ji ne yake wa qad tamisahu wa alfa ya sayyida halal ba kaga ta rubo sun keto da gudu wannan matan da ake ce zaliya ko zulaika ta ji annabi Yusuf da gudu shi ne iskaba kalbaba an ba da jinjiniya wajen kofa shi ne zai fita ya ya hudu ya gudu ya gudu ita kuma za ta kai kofa garin gudu ta ya zama riga ta baya to shi ne wa alba ya sayi da haladar ba sai suke sayi da ha ta kalmar ta fito da mai gidanta a bakin kofa a shi ana iya gaya wani to shi ne dalilin to saboda haka wannan shi ne a sayyidullah azza wa jal za a iya gaya wani annaba ne da rabbi sallam sayyida wato sayyid ne amma tawadu ana sayyidu waladi adama wala fakra ni ne shugaban dukkan ɗan adam amma ba alfahari nake ba annabi ba ya alfahari shi za ba a zo duk yadda kake kuskure ne mutum ya zo ya rika ai mu kaza ko suwa an bayyana da ke ko mutum ya rika zuga kansa ba a so idan haka ce ta ilimi sai Allah ya nuna ka ni yadda kake duk irin baiwar da Allah ya ba to ka kankan da kanka man jawa za a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai idan Allah sai Allah ya kaga amma yayin da ai kun ga wa'azi annabi Musa wa'azi yayi wa'azi mutane ana jin daɗin wa'azi sai wani yana da hannu ka san ɗan kambara a bana kai dani su kawai yace wai ko akwai wanda ya rika ilimi yace ba na jin da akwai wanda ya rika ilimi yace ba na jin Allah ya yi jin wannan kalmar sai Allah ya ce ni to ka tafi neman ilimi wai kana Musa ne ba dawo tun daga nan ka fara baka labari kun gani a cikin suratul kahf ya fara zuwa kun gani wanda suka riga wanda ya koyi da jilin ba nan ba ne saboda haka wannan ko ko da annabi ne ko kai da mai da malamai suka yi sabani ai ka ga ba ulul azri bane ba manzo bane ba ba misali an ce annabi da annabi ne ko misali ba manzo nake son ce muku dan magana cewa annabi ta ku kwari saboda haka ba manzo bane shi kuma a manzannin ba yana cikin wanda sun fi kowa matsayi kullu da azumi ne rusul ka ga dai cewa amma gurin da aka ce ji ta kuka su zo da haka wannan shi ne abin da ake bukata ko da yaushe mutum ya sa a cikin abin da Allah ya manna baiwa to sai Allah ya daga shi to a sayyidullah azza wa jalla tawazu ne annabi sallallahu alaihi wasallam babu ibadati dalika ala ibaba babu da yake magana akan ya halatta a cikin sayyid da an yi dingira shi da wani abu kawai a cikin sayyid shi kadai shine makamuri قال أخبرنا أبو يحيى التابي وجماعة قالوا أنبأنا أحمد بن عمرو ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن أبي الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما له ابن السن yake malamin sa Abu Yahya As-Sadi ya karanta da shi da wasu jama'a daban sai suka ce wato jama'a da yawa wato dukan su da jama'a da Abu Yahya As-Sadi duka malamin su shine Ahmad bin Amr ibn Sarh shi kuma malamin da shine Ibn Wahab Abdullahi bin Wahab malamin Imam Malik malamin Imam Malik akwai shi kuma daga malamin sa Amr bin al-Harith shi kuma daga malamin sa Abu Yunus shi kuma daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu qal yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace kullu nafsin min bani adam sayyidun kowane rai kun ji ku kowane rai daga ƴaƴan annabi adam kowane mutum shugaba ne fa rajulu sayyidu ahli shi mutum shugaba ne a cikin iyalansa kun ji kalmar wal mar'atu sayyidatu baitiha mace ita ma shugaba ce a gidanta shi ne hadisi daidai da hadisi ibnu umar kullukum ra'ayi wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku masu kiwo ne kuma dukkanin ku za ku tambaye ku abin da aka ba ku kiwo fal imamu ra'i ko fal amiru ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati shi ma shugaba mai kiwo ne na gaba ne kenan gwamna shugaban kasa shugaban karamar husuma a kansila da yawan na'uwar kowane da aka kawo an bayar da dogo dukkanin su shugabanni ne a bangaren da suke kuma Allah zai tambaye su akan wannan abin da ya bar to sai aka kyale wannan sai aka da aka ji mutum ma mai kiwo ne akan iyalinsa kuma Allah zai tambaye shi akan wannan amana da ya bar ai da malamai karkashin wannan suke kawo ayar ƙarshen azab inna abadna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula mun bujiro da amana ga sama da ƙasa amma duk suka kasance da ya Allah wala mu iya ba Allah ya yi dauko amana ya ba sama take kai ya ubangiji wala mu iya ba sammai ka gani sama ita take sammai yadda suke ya ɗauki kaya ba a sai suka ce ba za mu iya ba duk suka tsorata amma mutum yana zuwa da aka ce amana ya ce zai kawai kan amanar Allah madaukakin sarki amanar Allah shi ne shi ne kada yi wajirsa Allah ya tsora ma amana cewa kakka haɗa da kowa ɗaya kenan sannan kuma na ɗora ma wasu tsakani na ibadu shikajikan musulunci ga su da duka ka kiyaye duka wayannan sun shafa Allah maka hukun zai sannan kuma sai tsora ma amana ta mu'amala shine iyalinka idan ka yi aure da ma ana baka aure to za a gaya ma cewa ka ji tsoron Allah domin kai ne komai za ta yanzu to sai a gaya ma Allah maka hukun zargi zai tambaye ka akan wannan iyalin naka matar ka guda ɗaya ko ba ya ballanta za a cewa da yaya za ka ga wani maganar da mai jiya zan kuma mai mai tun da gaba ta zo za ka ga mutum yana zuwa masallaci zai tafi da azuba zai tafi da azahar da lasar da magrib da isha duk karan shiga da ake da ake duk wani ayi ba da yi amma ba ta tsara zuwa gidan boka ai ba kai mata wasiya ta ba ta alheri ba domin wani asiri inna insana lafi kusur illa ladina amanu shi ne magana da ne duk ba wanda zai tafi aljanna shi kadai sai an tambaye ka wa kaje makawa wa kai wa febu ya shiga aljanna dalilin ka duk wanda ya tafi an tafiya na ka shiga aljanna da wani abokinka ko da ya ganka ya shiga ubangiji kana abinci ya shiga shi kai ya rika zuwa ya wa Allah mu bai sa mu wa Allah ba sai Allah ya ce a dawo da shi idan gaskiya ne baka sauke wannan wato nauyin da Allah ya tsora ma da iyalinka ba wallahi ba za ka tafi ba amma idan ka yi yayi ka tafi ke za a tsaya sai a baka a nuna ma ma jiki a ce ga da yake tashin ki da asuba ki ci ga shi ya ka makaranta ka koyi karatu ka gudu ya kuma mai da kai har yayi fushi duk wannan abubuwan abubuwan da ka dora shi kai iyayenka ko bayan ka mutu ya kwantare ba abin da Allah zai ma kai dai ka iyayenka a duniya ka fita shi ne magana da nayi ka ga mutum yana kokarin bin Allah amma mahaifiyarsa na zuwa gidan boka kuma an yi magana take kana kaunar da ta ina ai ba koren da ta fi ka tsere da wanda mutum daga shiga wuta kana son mahaifiyarka amma ka bace ta shiga wuta idan ka tabbatar gidan boka take zuwa biyayya take sai ka je wanda take yin magana ka je ka gaya ma kana da uwa ai wani yayan su da ta mai da shi uba ma ka je bayan kun kai zaki ma zai buga ne ba tsara ba umma ka ba a gaya wata cewa to gaskiya baba suna ga da matsala ya kamata a ja hankali in musamman mai fahimta ne shi ma ya fahimci in kuma shi ma za mu ce da mu je mun kai ka gaya man babu nono kai ya zan so dama a tsaye yake shi ya zauki da wannan harkar ba zai kyau ba in aka gaya ba shi zai zo kuma dama ka san manya bayan da za a yi zai zo ya bare mata fada akan zuwa gidan boka ta cewa ya gaya ba ai wannan da ke yi ba za ta yi babanta haka ba ba za ta yi wanda haka ba ba ta da wannan kofar babu shi kuma ba zai fada ba kawai zai gaya mata da a kiyaye to kokarin sai to mahaifiyarka daga zuwa gidan boka daga shirka shine karshen soyayya amma duk soyayyar da za ka yi ta banza ce in dai ya har baka ceto ta daga fada a gurin bokaye ba saboda haka shi ne soyayya ta farko ballanta na ɗaya ɗaya da kake da sai a kan mutum ya fara zuwa gidan boka ka hana shi ka ce bai da yana ba kai ba shi ta san namiji ne mai saurin zartar da hukunci irin wannan yanzu zai ce kamar majida namiji ba a namiji ai dole ne kuma abin da muke gaya wa mata namiji yana yin wannan duk da din ne domin ci amfana duk abin da kuka zama za su rayu wa ɗaya wallahi domin mafi yawanci an fi tafiya a kan dama mutuwa za mu yi gobanku ke ma kin dauka cewa zai mutu ko ki zan ke ta zuwa yaya wajen ki gaji gidan gaba ɗaya misali to duk kuna da wannan bulistic to shi na miji duk wannan muzurai da kuka ga na miji yana yana yi ne don ya gyara muku hanya wallahi ba don kansa yake ba don ya gyara muku hanya yake ya yi da sun mai da shi duk sulun masa a cikin gida sai kin zama gyamle mister ki ta jokin da su a zuwa su rika ɗauka sai ya yi jikin zan shi kuma yana don gefe domin bai gyara muku hanya ba za su iya kwantarol da su ba duk muturai da shiga na mutu yana yi an fi tsoron su ana kaza wallahi dai shi yake ya kamata mata su fahimci wannan su gane kuma bayan ran ta ai yaran za su rika faɗa cewa Allah ya ci san baba da ne kaza ba da ba kaza ba to dan da rawan mutum ake yi ba wai dan ba a san ka ba dan ka rawan mutum ne to saboda haka kauna ta ƙarshe bayan Allah ka hana mahaifiyarka zuwa gidan boka ta hanyar da ya kamata domin kai ka zo da ba za ta yi gaba ta ce duk da aikin ka suka kaza suka je makaranta suka yi abubuwa za ta ji iri iri sai a biyo ta hanyar da ya kamata in kuma ba ta da yi yanzu kowa ya tafi ta hanyar da wata makaranta da take zuwa sai ka je kai wa malamin bayani cewa da Allah ayi wa'azi a kan kaza ana yin wannan tage din sai ka ga mutum ana ta jefa zako ta nan a gaya musu illa da haramcin kaza saboda haka an dai fara ta makaranta ta ji kuma a makaranta su iyaye a makaranta sun yarda da ƴaƴan cikin a waje ne ba su yarda ba a makaranta za ga ƴaƴan cikin su ne malaman kuma sun ga wasu yawwa to saboda haka wannan shi ne haka yau da jirin mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wayannan da kake gani da Allah ya magana za a guje su idan za ka tafi aljanna ba kai gaya musu gaskiya ba sai sun dawo da kai shi za ka ce ba a tafiya aljanna kai kai sai ka janyo wani idan ba wanda ka janyo to za su ba gudu to ka ga nan wa farajul sayyidu ahadi shine magana da muke mutum shugaba ne a gidansa kuma ta hadisi ne ce wa mas'ulun na da ayyati za a tambaye shi akan kiwon da aka bai sai an tambaye shi wal mar'atu sayyidatu baytiha ita ma mace jagora ce a gida sai ta jiro ran Allah ita kuma abin da muke kawo mata shine idan mace ba ta rike amana ba shi sa kullum ga mai neman aure idan ka je neman auren yarinyar da ba ku da wani fa'i da ku to ɗaya za ku haifa wasi za ka kai ga manufar ka ita ga abin da take so shi ne za ka ga ka zo kana so a yi wani abu kuma sawanci da sawanci bisa ɗari na kula da yara a gurin uwaye to idan ba su da manufa iri daya to za ka yi ta tuka ne ta wadana warwarewa abin da ta zuwa za ka yi ake za su tafi sai ka dana wannan ba igoyen na yaran kamar ba yayan wani ba babu su yayan wanda ne domin yanzu da ba ɗaya da rikun da suka ɗiba kuma laifin ka ne domin kafin kai aure ba ka gane wannan yara in an ba a gani kake kai kawai yiwa afta suna sukan horizontal one eh sai mutum ya fara haihuwa kuma sai ga wani yanzu ya hawa da kirki yake so bayan bai ɗauko ma bai ɗauko hanya ba kirki ne a sai yi da hanya kabla rani yura ke samu haka laraba ke cewa ba a babar gora ranar tafiya ba a yi saboda haka wajibi ne mu kiyaye wannan ba a yi da baki kawai mutum ya cewa yana zai ƴaƴa na gari da baki haba ba ba da baki ake yi ba wallahi sai an hada da hannu da zuciya da aiki a aikace saboda yanzu idan manufa ku ɗaya da mai ɗakin ka manufa ne ne abin da ka ɗora su ba ka so a yi ko ba ka nan ba ta wuya rafi a idan amma idan ba manufa ku ɗaya ba in wani ta sha kana a kalla kana fita da sun rufe ko ba za ta buɗe musu kawai ku kalla da yaro za ta ce ku sauri ku kashe gashi nan ko ba ka ake yi ba zance ya kare ku sauri ku rufe gashi nan amma idan ta gamsu cewa manufar kuɗi da ke ko da tana so saboda wannan manufa tun wani abu za ta haƙura da shi to za ku kai inda ake so a kai wayan abubuwan waɗanda suke magidanta suna gane a ranta da ke muna amma waɗanda suke ba magidanta ba kawai jina suke amma fasatar kuru na ba a kuru na ku an gane ko to shi ka ita kuma mace ake cewa ya yi wa da biyu za da aka mu'min na fi bai a da ta'ala Allah yi su ikra billahi ya sai da du'ani sai da dubai ya ji ne da kiyaye ba za ta shirka ba ita ma da gida abu da farko kenan ba za ta shirka ba wala yuzina ko shi ne ba da Allah ya yi kuma billahi shay'an wala yusrika ba ta ta ba ta rika ta kawo ne gidan ba an yi ne zai wata baya shi ma wanda yana cikin gyaran gida wala yusrika ko wala ta zina ba shi ne wani sahihin da zai dace a wata jinin hora ya rasulullah yanzu ta ce zina ko a gurin su sai ko ba ta bare ya ba ta zina sai baiwa in ka zama da jayin da na to baiwa ce amma ya ko kafara ce ta fi karfin da to shi ne wala jini na wala ya tunna aulada wanda ba za su kace ayyan su ba ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك نم بلا تزول لك ربا ولا لا تزول لك هذا ko su je da gaba shine muka ba wa matasa shawara duk yadda mace ta kai yi biyu ne ko cikin ganga inda take ba ta zanta ta hakura domin illoli uku mace da ba ta san ka take haifar wa mutum a gida ko dai ta kashe mutum ko kuma ta zauna da shi amma ta rika ba da kanta gurin wancan tsohon saurayin da take so ko kuma ta zauna ba ta wayannan biyu amma ba zai ji daɗin zama da ita ba duk abin da yake a gabar jikin yamma ke ta mutuna ba kuma ta yi da wa uwansa a ga cewa mutum da yake ji nan ku ji wasan da yake ji to saboda haka in ji da yake kuma ka kike kuwa saboda haka dole ne a ji a ji yadda mace take Allah ya jarrabe ka da zanta idan dai kace ba ta so ko da wasa ne wasan da ita ni wata Allah zai ba ka wanda ta bi da inda kai dan Allah amma da raka ce Allah la awada wallahu khairan minhu la la jadi la la jadi annabi yace duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza masa abin da ya bi shi wanda ya bi shi alkai in dai dan Allah ka bari ba ta so to saboda Allah wa an yi bari lahi wa yarda lahu wa yarda wa lahu saboda haka saboda Allah ka rabu da ita idan ma alim wa tabaraka alai to ko rabu tunda ba ta so Allah ya haɗa kowa da raba sai ka nemi wata ka ga irin canjin da Allah ya yi ma ba na zan kama junan wata akwai da mun yi haka da su da yawa yanzu wanda suka aura da ma ƴaƴan in da suke jin daɗi kawai mutum ya zo zan ce ku ba shawara ta zo nema ko ku kayan ki ai ya ga wani yayin da abin da ya yi kawai zai zo kuma ya ɓata ma kemikal yana jin ka su saboda haka wannan jini ni ka da kawai ka yawa Allah da daddare ya yawa Allah da daddare ka rika tashi kana sallar dare ya cire ma ita gaba daya ka ga wanda Allah zai baka kuma sai ka zo kana cewa gwara ma da Allah ya ma haka to ai dama zaɓin Allah shi ne didi to saboda haka ta ga wannan shi ne sannan na ƙarshe wa la ya fi na ka ji ma'ruf ba za ta saba ma ba fi ma'ruf ku ce abin da yake wato abin da shari'a ce didi shi ne ka ga muke faɗa in Allah ya baka mutum kirki shi ne za ga ta gina ma gida cewa ya al'ummu madarasatun idan a adatta a adatta ka'abar tayyibar haraki ita mace yin ba su ce idan ka tanade ta tanadi ba ka tanade da jinjini to ka yi tanadin al'umma guda wanda za ka ji daɗin zama da ita shi ne ake faɗa na faɗa a wani karatu na littafi ne ɗan ƙarami da wani malami ya yi sunansa ne sa sana'ar ulama matan da suke indaji suke producing malamai kawai aka kawo su irin su mahaifiyar Imam ahmad Imam ahmad ka duba bai imamu ahmad da ake cewa imamu ahmad sunna maraya ya tashi amma da allah ya bashi kowa ta kirki da asibar fara za ta ɗauke shi karfe uku da rabi hudun dare da tafi da shi guri mai nisa har kai daga nan zuwa zuwa wajen taruri da ne da kai ya ɗauka su ya gama ta dawo da bai wuce ka ibn zawji shekaran sa biyu baban sa yau baban sa ce kawai da jimalin ibn zawji yana faɗan littattafan su sun haura bolin dubu biyu ne a rayuwarsa bolin irin na da ba na kwamfuta ba dubu biyu shi ya rubuta da hannun sa ibn zawji mace ce baban sa ce ta samar da shi imam bukhari mahaifiyarsa ce bai wuce kara bakwai ba ya tashi maraya ita ta mai da shi haka to haka in za a yi ta lissafo masu yanzu haka za ka yi ta ji malamai biyoyi iyayen su mata ne to idan ba ka samu mace kirki ba bayan da za a yi ka samu gidan da yake ba za ba zai kyau ba to shi za a ce tsauranar alaihi zatu islam ya ce wal mar'atu sayyidatu baitiha ita ma mace ita ce shugaban gidan za ga abin da kake so a yi da kana nan da ba ka nan shi za a dora to in mutum Allah ya ba shi mace irin wannan ko shakka ba ya muri da annabi yake cewa abau min sa'adatul mari abubuwa hudu suna daga jin daɗi da hukum morewa ta ɗan adam daga ci akwai mace almaratu sani hali ita ce wannan aiki wanda za ta kula da gidan mutum yana nan da baya nan sau da haka wannan shi ne to fa rajul sayyidu alihi wal marati sayyidatu asbaitiha Allah ya azurta mu da nake babun mukadabatu sibiyan bil buluwa babun da yake magana akan wato yiwa yara ƙanana magana ka tashi ka ce ɗana ko ba sai ka yi bin yana iya yi sunna annabi ina zo mutum ya zo da ɗansa za a zo wasu ɗabi'arsu mutum ya zo ya zo abokinka ne kun haɗu da shi ga ɗansa a gefe da suka zo da dan sai kawai ka gaisa da iya abokin naka dan kuma kai banza da wannan ba sunna annabi ba wannan laifin kai ne da shi kuma laifin ya ya kawai ya kike da abokin babansa yin mu wannan magana ko annaba mu misali ne da ake samun rabauta da girmama na gaba wannan ɗabi'a da ake zuwa ko ɗan ka baya gaisuwa ko ya manta da kun zo kuna gaisa da abokin ka ce ka ce wa da gaishe shi eh baban ka wa da gaishe shi har da tuna musu wannan abin yau da gobe su suka saba shi kenan ba laifi ba ne idan ne ba ba wai sai kun tafi a gurin za ka gyara ba a gaban baban nasa ka ce ka gaida ba za ka gaida baban ka ba haka ake yi idan ya riga ya saba shi kenan duk inda ya gani to zai gani amma yanzu da biyar mu sai a towa na ba ce ga baban suwa na kai ba baban ku bane sai wasu ma za a ga tsanin mahaifi ne wa da kani da kani amma annan wato ɗayan nan suna kiran uwan baban su da cewa baban suwa ne su ba baban su bane wannan muguwar da biyar ce fa Allah muguwar da biyar ce kuma ita ta mai da mu baya ita ta mai da mu baya saboda haka a musulunci akwai wannan a gina mutane akan yadda za su girmama na gaba da su ai kun ga hadisi Abu Musa al-Ashari annabi cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikramu bi shaybatil muslim wa hamilil qur'an yana da girmama Allah girmama manya girmama Allah girmama manya na ba mu misali misalai da yawa ba jiya za ka gani yanzu da yawa da yawa mutane har mamaki suke za ka ba wani babba a wani babba eh sai da ma zai kuɗi ka idan mai kuɗi ne kai ka wannan kuma da Allah ba za a ji ka saboda haka wajibi ne wanda yake so rayuwarsa ta kyau a dawo da waɗannan masail din su dawo su zauna to shi ne kuma kaga ai da wannan al'adar da ake da ita al'adar nan da ake da ita kuma da shi a cikin al'adar da ake da ita da ka ga an layi guda a irin wannan yanayin da zan yi dama kawai wani mutum da ya zai suke da yaran layi gaba ɗaya ya mutu shayi saboda ya fita wani ma saboda isar a gidansa za a ajiye sai sun kwana uku sannan za a raba yaran a ce kowa a kan gidansu wannan kwana ɗaya biyu uku a nan za su ba da cin kaji kaji ma ruwa ranka ya rike ce sai an wanke wasu sun tafi kenan sai ka wanke za a mai da kai gidan to eh, wannan hukumar da aka yi irin wannan abin da ba- kuka yi a wannan shekarun irin sa ne ta abai shi ne hukuma bainal muhajirin wal ansar iyaye a da karatu da yawa ba suka ara suka yaba kuma yi musu amfani shi ne za ga sun taso kai za ka kasa gane cewa da yawa yayin mu suna faɗa wani ya zo mahaifin ku ya rasu amma wannan abokin na zai sai da kuka girma ga ya muku ashe ba wanda bane kokari aboki ne kawai saboda yake suke da mahaifin hatta wani ji na aure ko wani ji yake saboda wannan ukuwar wasu kuma tun daga kayi ba shi ke na aka ɗinki wa'ina abubuwan da muka faɗa shi za muke ta gani muna ci gaba mai haɗa rijiya ci gaba mai haɗa rijiya saboda haka to wanda yana da muhimmanci matuƙa mu lura da shi to shi da yake cewa قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الترمذي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن السني yake malaminsa abu khalifa ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malaminsa abu wali a tsayanci shi kuma daga malaminsa mubarak bin fadala shi ma daga malaminsa al-hasan shi kuma daga al-hasan al-basri ke tunda aka faɗa al-hasan aka yi shiru shi ne shi kuma daga malaminsa abi bakra nufai bin al-harith shi kuma daga radiyallahu anhu ba yake kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya salli wata rana annabi ya kasance yana sallah wa kana al-hasan bin ali alaihi wasallam sai na al-hasan ibn ali amince Allah ya tabbata a gare su ya kasance za ta jira idan annabi ya sujjada wa taba ala unuqi sai su ba ya tsare wa annabi wuya makawiya sai hau kan wuyan annaba ne da rajo sana wa ala zari kuma ya hau waya bambu doki kenan yadda za ga yara su ma a yanzu suna yi wa iyaye mata su da yawa maza sun bi wa mata ne tunda sun fi kusa da za ga yaro ya dare baya fa yarfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam anhu su sai annabi zai dago daga ruku sai dago da shi rafa'an rafiqan dagowa da sauka ba da ƙarfi ba dan kai ya faɗo zai ka zo ya rike shi a hankali ya dago daga sujjada fa ala zalika ma'alan fa ala zalika gaira mara annabi ya yi haka ya fi sau shurin matsayi mafi yawanci da ya ga ka san yaro shi ba ruwansa da ya ga abu ya yi zaɓe ya ji daɗi to zai dora to da ya ga annabi ya sujjada kawai zai ɗani sai dai ba ga wanda za a yi sallar ba fallan man saraba yayin da annabi ya idan da sallar ya iya wato ya biyo dan ba wani da ya annabi ya rungume shi wa qabbala wujatin baki sallallahu alaihi wa sallam a sallar da ba a wajen lafi kun ga abin da ake ashe ba korayya ra yake ba ku tattara yara gaba ɗaya duk ku koma gida ba haka ake yi ba magana ake musu a ce ba a wasa a masallaci in ka zo da yaro masallaci sai ka ce mara in yayi wasa sai ka ce ba a wasa a masallaci nan gurin Allah ake bautawa ba koran sa ake gaba ɗaya a koyi sa ce kar ku ƙara zuwa za a ga wani masallacin har da mai gudana a ce wa yara kar su kuma zuwa ba a yi ba daidai ba ne in ba su saba ba yaushe za su saba yawwa su zo da haka sai ya ce ya da hannu ya rasu da ka bai ta ce ma ji Allah in daga sanata yau wa bihadar guda ne shi yau din nan mun ga kayi wa wannan yaron wani abu wanda ma ra'ayina sanata bi ba taba gani ka irin haka ba da da shi na wurai hali min duniya ai wannan da kuke gani farin cikin gida duniya a duniya shi alhaza shine ne ba a yawo da ta da bai da haka ko ne da bai da yawo sai to annabi ya ce farin cikin idanu na ne wannan da kuke ganin sa wa inna bi hadha sayyid wannan nan da aka kuke gani shugaba ne wa atallahu an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimin kuma inda azaran Allah madaukakin sarki zai gyara zai shirya tsakanin wata tawaga guda biyu cikin musulmai da suka samu sabani tsakanin sai na Ali da Muawiya Allah madaukakin sarki zai ga dalilin al'adar Allah zai shirya wanda kuma mun ja ba da misali dalilin zaɗin Allah ya shirya ai kaga ya yi tanazuri ko ya yi tanazuri ya yi lokaci ya yi to in muka gane karatun markaci ne zuwa kafin mu dora ɗaya babu sai mu bayani kaɗan din da mun gani a kan abin da ya faru tsakanin dalili da ya kawo sabani ba tsakanin sai da Ali da Muawiya kuma sannan mu ji Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ga ya faɗa ya ce da sannan Allah zai shirya tsakanin tawaga guda biyu dukkan su musulmi baina da ali min al-muslimin haka annabi saboda haka kaga annabi ya kira su musulmi sabani ne ba wani kafiri a kowane bangare in Allah ya kai mu insha Allah sati mai zuwa sai mu sai mu farin bayani sannan mu dora babi na gaba abubuwan da muka faɗa dai Allah ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yaje mana akwai in fara kaɗai da ke cikin nan guda biyu akwai mu'azzam Abdul Qadir Nuhu man na ga za man ban ma taɓa ji ana ce masa man kila ko eh da ji da amarya ta Aisha Abdullahi Tijjani za a daura auren su wannan juma'a da zuwa ko ta sama ne ta sama juma'a ta sama idan da shi daga watan disamba kan da da rage a rano can ya tsallaka doguwa zai aure shi murano layin hajiya da da gidan ta awal muna roƙon Allah ba su sarki ya sa masa albarka Allah ya ba su zaman lafiya akwai kuma sai daga cikin malaman mu a nan makaranta a tadi kuma kanwa gurin shaɗani mala aliyu a bace da kuma ilimin yan agaji wanda zai a rusa ɗan agajin mu ne na zera malam salim abdullahi inuwa da amabin da malama khadija abdullahi adam sun mu nan eh haka na gane an samu ta inkiyar za a ɗaura a rusa su ma dai a ranar inda da kwata su kuma a masallacin ziyara to wayannan ma'aurata da ake ta aurarwa muna da Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su iko dauka sarki nauyin da Allah ya dora musu akwai tambaya da aka turo min yanzu aka yi zan shiga karatu sai aka yi magiya kuma da Allah na amsa cewa assalamu alaikum mala ina da tambaya ina son a ba da amsa a karatun mu ne wataƙila ko malamin karatu ne yake malami dai majalanci kuma na aikin gwamnati da kuma sana'a amma a wani lokacin na kan shiga wani yanayi na rashin kuɗi wanda gudanar da harkokin gida gida ma yakan gagare ni yake so hada turanci sai na ci ba shi gobe ko kuma sai na ci za a ba shi gobe da zumar zan biya cikin wata daya don gudun kar wani ya ji halin da nake amma idan na tashi biya ina biya da interest malam ne hukuncin wannan bashin da nake ci ka ci wuta balbal hukuncin da yake wuta balbal ai ka rija kai ma na rija na ma sai to aure abin da zaka fahimta shi ne da ka fara harkar interest ka san illa interest wallahi lalata mutunci gwara ka je ka nemi bashi na gaya muna karatu da wani ba Allah ne wani ke gaya wa shekaran jiya na ce ka ba mutum bashin kuɗi ya kuka bashi kyauta lada sai yake kama maji na ce ƙwarai kuwa na ce wala ya rubu lada ya kama maji na ce mana a musulunce ba mutum bashi domin baka ga abin da wani zahari wani abin da yake yana ba wa shi aikin sa kawai shi ba zai ba ku kyauta kuɗi ba amma zai ba ku banki saboda haka da abin da yake yin kawai ya raba muku banki in ya tura yaron sa karba idan aka je karba in sai ga yaron da idan ka je ba su da halin biya suka ƙara lokaci ƙara musu la'anna la an ya tajawaza anna muna sa da mu ma dalilin tsara musu mu ma Allah zai daga mana kafa ya kyale mu ranar alkiyama saboda saukaka wa mutane da mu shi ne annabi alaihi salatu wassalam yace falaki Allah fa tajawaza anhu ya haɗu da Allah shi ma kuma Allah ya saukaka mata saboda saukaka wa mutane ne saboda haka ba mutane abu suka ce saboda a wajen wudu da kaga ya ci baki to mutum ne mai karfin hali da zuciya mai karfi da yake tunanin bari ya tsoro gulin ya biya amma wanda so yake a baki kawai to in ba in aka yi za a zai zama mai mutuwar zuciya duk da cewa kowanne ba da ladansa kowanne amma in ka aura su doyi wannan ya fi lada saboda haka ne ka yi ma ba shi ya ba alkhairi da kai shi ba shi injin na banki bashin banki lalata mutum yi saboda kamar jini ne kana jin kishirwa ba za ka koshi wallahi baya ma da kishirwa kwata kwata gwara ka je in ka je gurin wani ya hana ka wani zai baka musamman dama kuma an gaba ɗabi'a ka wace yanayi ne kuma wato ya faɗo yanzu ɗaki sannan kuma da zarar kuɗin ya samu za ka je ka biya ai Allah ya dande mutum ya san kansa ya san mutunci ai ba zai hana ka bashi ba wanda kake zuwa siyayya gurin ka yau da gobe yau da gobe sai wata ran ka zo ka nemi wannan bakin a gurin ka kuma kuɗin na zuwa wata kila ka ce kwana goma kafin kwana goma ma ya samu ka je ka bayar wannan ne wannan gurin ba zai da tsala ka ba ki to gwara shi ya ga halin da kake ciki da ka ga yawa wani mala'iku su ne ba Allah ya kuji da kai ka san me shi ruba mai Allah yake da shi to ai fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli in kana kai ruba Allah yake to na baka invitation ka zo mi fada ni da kai ko zai ke fada da Allah to shi ne gaskiya shawarar da nake bayarwa kuma ka dace da addu'o'i Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak kana yawan yin wannan musamman lokuta daban-daban Allah madaukakin sarki zai kurda wada ta ga da halal ba sai ka ji ba gaskiya ne zai shawarar da nake bayarwa tunda tambaya ta hukunci tsakani da Allah murwa ruwa haramun kaulan wahida interest kana da zai ba gwara ka je ka ciwo bani gwara ka karya bullan na ka ai ba ko ina duk jagunan go ka je shago ne kuma sai wanda ka gautu musamman game da na gaya ma gurin da ka tabbatar kana siyayya a gurin ka ga abin da mai jago baya so shine ya ranto in ba shi ne gurin da zaka amma kuma kuɗi ne daga wani gurin ko ko ba ba yawa shi ya yi gaga zikin ne yawa to dole haka shi abin da shi ne mai guri baya in ka samu kuɗi ka gudu wani gurin in ba shi ne kuma ka zo gurinsa to baya san duk ne da ita ne baya san wani zai ga cewa kamar mugunta ma kake ba kuma mugunta ce wannan shi ne dai abin da zan iya faɗa akwai kuma ɗaura auren mala halibu shi ma kamar da muka sanar ranar asabar ne insha Allah da malama Khadija bayan an gama sauka za a daura a gurin sha ɗaya da rabi insha Allah ta'ala a farfajiyar gidan Alhaji Wasu Usman Tofa suna roƙon Allah ya sa musu albarka gaba ɗaya abubuwan nan kuma ka faɗa da Allah ya ba mu na alamin ma'aka na
haka haka
na ya sala haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ai shawarar da zan bayar alaji idan har aka ce ka ce to ba za ka baki ba ba za ka nuna ba inda annabi yake ba kuma ba za ka bayar ba namiji ne na bangaren ka a ai wannan umarni za ku baki cewa san cewa ba ka yadda ba ba shi kenan ba sauri idan ya yi yawa a yayi yawa ba aya ko hadisi da tun da dai da ni yaro tambaya tun da ni ba babansa bane sai ba ta aya ko hadisi amma kai ba ka bukatar ya gaya ma ka gaya ma aya ko hadisi duk yau da ba bukata ka yi ka faɗa an ji abin da wani nan a hausawa wani da lokacin da yake wa ɗansa ya je ya zawanci ɗayan abokan da yake je ka gani kiran auren nan da suke na zuwanta da yin jin gano da ya yake yana zaune da ya zo sun gaisa da ta suke auzo ka je ka nan da ne yake ba wa ɗaya na ganta yace ya sai lai baba na ganta amma ba kai nan ba sai ce ka je to ya muke je ba to ya muke je ka ganta kawai saboda ka ji maganar manya yace ai ba to ya muke je ba ba to ya muke ka je ka ganta ba wuta muke ce maka ba shi ce ba a yi ba an ba ce ba kuma ita ake zaune lafiya na aliyar na haka ya fiye tsauri na hauri na haka haka wai ba yau la'a yi wai mutum ya haife ka kai mawari gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kuma inda yake neman hujjar littafi Allah ko hadisi gurin zan zuciyarsa ba ba wai a rayuwarsa ba idan da a rayuwarsa ne gaba daya ai ka ga a maslaha ka ta duniya Allah ne yake ka bi mahaifinka saboda domin ba kan shirka aka dora ka ba yanzu a nan ko ba ka wani sai aka yi wani da a daka ala an ci shi ka bi yanzu an ce ka auri wata shirka aka ce ka yi mun ga irin wanda aka yi cewa a yi wannan din mahaifin ya ce wanda muke so ka aura idan ka ga dama kuma ka nemi wanda kake so bayan nan wallahi ya tsara auren amma wallahi ya fi jin daɗin zama da ta farkon sai bai gane hakan ba sai da aure ta biyu wanda yake cewa a rubu da kotu idan da ya rika faɗa wanda da yake jin babansa ya zaɓa mar yana ganin da dawo kamar ba waye ya bai ya fi jin daɗin zama da ita saboda haka kuma abin da ya sa za ku ga sau da yawa musamman iyaye a da suna kallon wannan an kaya yarinya ce a wanda ba za ta yi da wani saboda an san halinka ciki da mai akwai wanda ni na sani har da mahaifiyar mun tattauna lokacin da zai yi auren ta ce mun lokacin da ya zo ya gano yarinyar sai ta ce masa wani me yasa za ka auri wani sai ce ta ce a'a ni din nan ka gani na haife ka amma na san kin san ka ba irin da bane wallahi a yau haka ta gaya ai umma kaza kaza kaza yayin sai ya ina gaya ba kin san ka ba to abin da nake so da kai idan ka aure ka karka sake ta kun san Allah wallahi wallahi sai da ya take ta ta faɗi wannan ni kafin a yi auren ta gaya mu cewa ga shi kaza kaza wallahi bayan auren su ne take ta to ta faɗa take take ka ba irin wannan bane ni na san waye kai sai ya maza take da take malam na sawa ido na kulli na gaya maza ce wannan ba irin dattin ka ba ai kaza kaza kaza na magani a na maganin da bayyana dubu nan nan ran da bawa Allah nan muka yi sauna da shi a nan nan ai ranar muka yi za'a da ta Abubakar ya zo shi kuma wanda ya turo takardar da ya shigo masallaci bayan kowa ya tafi ai ya zo mun gaura da shi a nan ya hana ni tafiya ma muka zauna aka yi canji bai kara ta tattauna ya ce mu ce sai na ce to da ka da in yi magana ce to kai da ta Abubakar a ne da za akwai kaza da ta yi ce yace yace akwai yake amma yana da kafirar tsada yake ko shi ma probability yake ba wai tabbas bane na ku bi sanin wannan kai la san yi wallahi amma ku nuna wa mutum da yi da aka yawa ya koma ya canja Eh, shi kirina ne ba? magani wanda zai canza su ma gaba ɗaya su koma AA to ga yawa alhaji ga shina a baya ga mata alhaji to ka biyu da magani ga shina ya faɗa yawa fani mai sai ka zo ba ba ya ce Allah ya saka da ne shi ma ne din yana da abin da yake da saboda haka yanzu duk wanda aka zo zamu je mu rika turo su gurin ka wai kuwa duk da kai kana da shi fani mai ne ya tura eh a shi ma Allah ya saka da shi eh saboda haka yanzu tun da kai ga shiga wala kana da wanda suka yi in aka yi magana ni ma zai ce ina da wanda na sani ya san wanda zai duro su duro in da ba ya yi kabarin dan fika ka gani na rawaito daga gare ka kai kuma daga gurin malamin kai je kai ruwaya ibrahim ya ali Allah ya sa mu dai Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la tu'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa takaka wa tawaffaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.